إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر دورم أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke ngol karkada a birnin da magaram yau muna talata biyu ga wata na muharram hijira shekara 438 wanda ya dace da hudu ga wata na goma shekara 2016 yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da tara a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz darasi na saba'in da tara insha Allah muna dai cikin kitabun zaka a sati da ya gabata karatunmu dai mun ɗauki darussa akan mas'ala ta zakka da dukiyoyi da ake hudda zakka a kansu an ambaci kudi azurwa da zinariya da kayan gona da ɗiyan itace da dabbobi da abin da aka samu binni a ƙasa rikaz kenan kenan wa'annan su ne ina ga ababen da muka ɗauka a cikin wa'annan darussa abinda za yi magana kansu to mun taba bayani akan mun yi bayani darasin ya yi bayani akan kudi kudi nau'i biyu shine muka yi bayani akan asali zinariya da azurwa ma bayani ya gabata a sati da ya gabata inda malamai na wannan zamani suka zamna suka yi kiyasi suka rinjayas da cewa dukkan abin da yake matsayin kudi sefa ce naira ce dala ce suna matsayin azurfa da zinariya a yadda malamai suka yi bayani da dama kan matsala amma nassin zahiri ya zo ne akan azurfa da zinariya kuma bayani ya gabata kiyasin da aka yi daga nawa ne asali idan ka mallaki dinari 20 mun yi bayani dinari 20 shine ke kamawa yaunin garam 85 yaunin garam 85 kenan a duk inda kake a duk lokacin da kake in kana so a duk kasar da kake in kana so ka san kudinka ko dukiyarka ta kai nisabin zakka sai ka tambaye kudin garam kin zinariya nawa ki wani abu ne duk kasar da kake da kake jin dole dole kake kashewa naira ce wani kudi ne sai face sai ka ga ka tambaya a inda kake nawa ne kudin garam kin zinariya idan aka baka kudin garam kin zinariya sai ka ga kudinka ko dukiyarka za ka iya sayan garam 85 in dukiyarka ta kai ka sayi wannan garam 85 kenan ka ce dukiyarka daga yanzu in ta shekara zaka ta hauta shi maka bayani a wancan sati in ka mallaki wannan kudi garam kudinka sun kai su sai garam 85 a wannan kiyasi da malamai magabata suka yi ka kwace na wannan zamani Allah gafarta mana gaba daya kuma idan kudin naka ya kai zakka wannan kenan abin da bai canzawa duk inda kake kowane zamani kurin garam 85 abin da yake canzawa kimar dukiyarka ko kimar kudinka ko tashin azurwa ko haduwarta a yanzu me yasa muka samu miliyan guda da jika 275 mun doki kudi muwayen wanda yake kadan da na ce muku zinariya takan bambanta farashi na duniya ko bankin duniya da farashi na lokal inda kake na misali nan zinariya a hannu a wajen masu saidawa kudinta ya yi ragi a kan lissafi na sama kina in za ka yi lissafi za ka yi lissafi a inda kake inda za ka iya saye da kudi ba lissafin duniya za ka yi ba don ba can baka je kai ga kanan kudin ka zai iya saye a hannun yan uwanka a garinku ke yin ka za ka yi lissafi da inda kake kudin wannan inda kake to a nan kin mami magana akwai wata jizi kara fanta yan kara fanta kat kara kara hawawa ce zinari wajen jauda wajen kali takinta to wannan lissafi da muka ɗauka na sha biyar tsaka tsakiyar lissafi ne muka ɗauka shi ne kenan idan mutum ya mallaki miliyan guda da jika 275 'yan miliyan desan sosan kenzimil daga nan kuma abin da ake hudawa a dukiya in ta kai miliyar nawa lissayin da ake ana hudda rubu'ul ushar daya cikin aka raba dukiya gida goma daya cikin hudu 'yan kar an karta dizyam kenan a raba gida goma daya a raba gida hudu a ta rubu'ul ushar ko mu ce abin da ya daɗi lissayi idan da mashin ne kurin haka hudda kashi biyu da rabi a cikin ɗari kashi ba haka hudda ya kai muwan david gilson kafusan an hudda kashi biyu da rabi cikin ɗari cikin dukiyar an baka wani sayin kurin zai kai dibisai farkaran ya ka raba gida arba'in an ka raba gida arba'in gaba da ɗaya dila sayin guda zaba guda ka raba gida arba'in gaba da ɗaya wannan shine lissayi na abin da ake gudu shi muka ce misali a jika guda dala biyar an karba jika guda gida goma jika dala ashirin ne ko dala ashirin karba gida hudu dala biyar shi na rubuta shirki kenan din dai lissayin guda ne ko ka raba gida arba'in ka bada daya ko ka wuce kashe biyu da rabi cikin ɗari ko ka ce asalin kalma ta a raba gida goma ɗayan a raba gida hudu bada ɗaya kenan rubuta ushir yan kardi diziyam allah shirin da mu sai muka shigo kuma bayani na zakka ta kayan ado na mata muka takaita bayani kurin akan ruwa ta aisha radiyallahu anha da ta ummu salama wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan bata hudda ba zakka ko idan basu hudda zakka ba ta kayan ado za a musu azabar Allah da shi wannan bayani ya gabata kuma shine magana karara daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma kenan nan kayan ado na mata balle maganar zinariya in ta kai wannan amma ba kudin karo ba sai in inda za a auna za ta kai garam 85 wannan kayan ado ya ce zakka ta haushi idan ba ya kai ba kenan zakka ba ta haushi ba ina fata an gane sai muka fara bayani kan zakkal kayan gona da ɗiyan itace mun karanta aya ta alkur'ani wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani kan ni'imomi da yaman na kayan gona da itace da ɗiyan ita gashi dai wanda ya yi umarni karshe na wa'atu haƙa yau hasadi ku ba da haƙƙin shi a ranar girba wannan shine bayanin da muka yi a wancan sati yanzu sai al'asanafin lati tu'akhadhu minha menene da menene ake hudda zakkal a cikin kayan gona da me da menene ake amsar zakkarsu nan kalkashin magana wato haƙayo masadi kenan shi kayan gona ba ya shekara ba in aka huddu aka girba aka gyara nan masala tana zauwa akwai masu ganin cewa mai gona yakan yi bukatar kayan gona kayan marmari ya dan taba ko tun ko dan wake kwalar guji a ci kahin a tattara a gyara shin wannan iya daga cikin lissahi da za a yi ka lissahi na ci kaza in ka zo ka cika ko kuwa bai cikin lissahi duk malamai shi bayani da na kamar da imamu shafi sai bin hazam suna ga wannan bai cikin lissahi lissahi sai bayan an gyara wanda aka samu a gyare ranar gyara ba dan taka ba da aka yi kayan a girbi wallawa yanzu kayan da za a hudda ma zakka kayan gona iri-iri ne ko wata ƙasa da nata gari da nashi ƙasa da nashi ko na gari akan samu kayan gona iri nau'in da yake garin yanzu yan uwa kullum muna magana mutum ya bambance abin da yake nasi zahiri karara da abin da yake kiyasi mai bambanci ya kamata mutum ya bambance balle almajiri yakan wata ranka ji wani yamma mu'arada ya yi inkarin wata zakka ka ce ko ma ka hurta ya za a ce kaza ce kaza a ka rike abin da nasi ya zo karara da abin da aka yi kiyasi in kiyasi ne kan wani ya ce a shi bi amince ba da kaza wani ya ce ya amince sakin za mu rike nassin karara wanda ya zo kan zakka kuma a yi magana sauran abin da aka kiyasi shi suna cikin nan busu ciki insha Allah za mu ji da kyau insha Allah qala ibn munzir wa ajma'u ala anna sadaqata wajibatun fil hintati wa sha'ir wa tamar wa zabib wannan hudun riƙi dan uwa su ne aka yi jima'i ibn muzakaciya an yi jima'i na al'umma ba saɓani kan zakka ta wajaba ta kayan gona ko garka a kan abu hudu ya jero alhinta alkama ya ambato sha'ir ya ambato dabinu ya ambato zabib shi mu ce wannan reserve wannan hudun inab wani inab danye ne aka ta inab in ya bushe a ce kamar ce dabino rutab danyen shi a tamar ya bushe don ana lisan zaka bayan bushewa ya zama zabibu dabino ya zama tamar lisan zaka iya danye dai a ce a yi khirs a yi kirdado in ya bushe ya taya nawa ba lisai da danye wannan hudun su ne zaka ta yi bayani ta ambace su za mu ji nassan hadisi kan haka yanzu ibn munzur wani magana da yi ta ijma'i na al'umma akan zakka akan abu hudu alkama sha'ir dabino zabib yace wa qatalafu fi ghiriha wani abu wanda ba wannan ba ba ɗaya wannan hudun ba to malamai kuma anan an yi saɓani wannan ya ce kaza iya ciki wannan ya ce bai ciki hatsi na ciki dawa tana ciki a batta ciki anan ne ake kai da kawowa a yi magana ta kayan tattasai iya ciki rogo iya ciki bai ciki duk ƙarƙashin wannan magana ne ƙarƙashin ƙiyasi kan wa'annan zarin guda hudu wannan hudu ne garanti ne babu saɓani kansu ya ce amma malamai sun yi saɓani kan sauran zakka a sauran kayan gona sai shi ganin wannan malamin iya cikin almajirai albani rahimahullah albani iyakan asalin wannan jigo na zakka nasi abin da ya zo abu hudu haka cikin tamamul minna haka ya tsaya ya kai ya kawo ta bayanai da raddi ga masu kawo na daban amma shi ƙarin akwai lafazi da ya kawo na maganar azurra dawa ce wannan lafazin dukkan hanyar ruwa ya bai inganta ba shi ne wasu iya ca biyar to shi na doke mai tura ce don babu ruwa ya tabbatatta ya tsaya kan ruwa ya ta abu hudu ke shi sa wannan ya cika majalar shi sa ya tsaye ce maka yanzu da ya maka bayani ga abu hudu wanda malamai suka yi ijima'i zakka ta waje a cikinsu amma malamai sun saɓani cikin wani abu wanda ba wannan guda hudun ba to sai shi yake ce mawa rajihu ko an yi saɓani akwai zakka a kaza akwai kaza ba kaza ko sai ce maka magana mahirin jayi cikin maganganun malamai yace magana mahirin jayi annaha la tu'khadhu illa min hadhihi al-asnaf kenan ka rike shi mana malamin iyakan cewa babu zakka akan wani abu na gona in ba wannan guda hudu ba alkama sha'ir dabino zabib me hujjar da ya tsaya ko suka tsaya kan haka ya ce lihadisi abi burda an abi musa wa mu'ad anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma ila al-yaman yu'allimani an-nas amra dinihim فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الهنطة wa sha'ir wa tamar wa zabib dalilin wannan magana da yanin jihar da ita hadisin abi burda daga abi musa da mu'az bin jabal manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki abu musa al-ash'ari da mu'az bin jabal yaman su je su amshi zakka ta wannan ƙasa su maida ta ga talakkan wannan ƙasa to anan ya musu kashe ya gaya musu cikin abin da ya musu umarni Allah ya akhudu sadaqat ilan hadarba kar su amshi zakka ta kayan gona sai daga wannan abin guda hudu duk da kowa ya sani manzo Allah sani kowa sani ko ta ƙasa za a samu abin a gona abin iri iri ne ko ko a samu ramana amma sai ta yi ya takaita kakku amshi zakka sai daga wannan abin guda hudu ya gaya waɗannan sabai guda biyu ta duk da cewa an sa akwai wani abu daban na gona ban da wannan amma me yasa inda babu wani me yasa ba zai ware inda babu wani abu a gona ko na noma me yasa ma ya ware ka ci kun ka ci kun kun ka zakka gurin kana ko da abu sai ce musu kakku amshi zakka sai ga wannan abun guda hudu menene ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhinta wa sha'ir alkama da sha'ir wa tamar da dabino wa zabibu da zabibu su da manzo Allah ya ambata sallama yace ka amshi zakka sai daga cikin wannan abin guda hudu wannan shine Imam Hakim haka Baihaqi haka Albani cikin sunan sahiha nashi suka suka tabbatar da wannan ruwaya kinan da gashin wannan ruwaya ce shi yanzu nan ba doka bai zama ya kare bai zai ya kare shi kurin babu zakka yana abin guda hudu kurin don dogon bayan shi a nan ya ce dama shi littari shi littari mu tasar a takaice ya tsaya kurin dole bayani ya ka kare shi ya kare maka abu hudu kurin annasu ya zo kuma ya baka labari amma malamai sun samu sabani kan wani abu wanda ba wannan hudun ba yanzu kuma can kuma shi ya ce maka ga magana mai yirin jayi to wannan shine nasi zahiri kan maganar zakka to amma matsalar da aka samu malamai masu kiyasin sauran abin gona kai in ka hada cewa dawa tana ciki abinci ce hatsi na ciki wake na ciki gujiya na ciki kasu na ciki shankawa na ciki wadda ce mata a ko rogo a kwata tasai iya bushewa iya shekara shi ma dankali shi ma yana gyara shi duk su kama ka abu da yawa ta hornuwa albasa wani ce a da ba sa bata shekara to yanzu na shekara tattasai ya abu mai shekara to ai shi ma akwai tattasai shekara yake yanzu to wannan shi nan ne gindin rigima in ka ture wa in ka ture mai tattasai kai ina ka samu watsi kamar kiyasi ne kai an ka ture wa mai dankali ko mai gujiya ko a ce mai hake mai haka rigima take malama gabata shi yasa aka samu kwai sa abu ne mai waɗin gaskiya to yanzu muna magana kullum mu rike jigon maganar asalin abin ga da ya zo matsayinka na almajiri ka san ko da ka san kuma an yi kiyasi malamai sun yi kiyasi wa'annan abin guda hudu mu a nan sai aka ɗauki da wake da hatsi da shinkawa da dawa da gujiya da waye suna ciki amma ka ce kayan marmari su tattasai su rogo ba sa ciki wasu a cikin maza bai su ware su a wa'in nan ma kayan gona kayan garka inda za su shekara wani ce ma duk mai shekara za a auna zai yi wani kuma bayanai na malamai Allah gafarta musu kai da yanzu ka san jigo ko ga dai magana in ta zo ga nasi in da ya zo duk abin da ganin ba wannan ba da hatsinka da dawarka da shinkawarka da gujiyarka duk kiyasi ne nasi bai ambace sa ba muna fata an gani magana ko abu ne a hili Allah gafarta mana gaba daya shi sa shi yanzu kullum wani bayanin kullum shi yanzu ya kare wannan daga cikin magabata kamar albani cikin tamar minna da shi kwarai can ya ka bayanai na irin su Hassan al-Basri sai Imam Shawkani wanda kwarai ana albani ke magana cikin tamamul minna masu kawo Hassan al-Basri shi ya kara na biyar ya kawo dawa yace a na daya ruwaya ta dawa bata inganta ba kuma magana ingantatta daga hassan al-basari shi ma abin da ya inganta ruwa ingantatta abu hudu ne shi ma ambata haka su imam shukani ibn hazam sauransu haka suka tsaya sauran kuma mazahib suka shigo sauran mazhabobi a kan kayan gone kuma aka samu saɓani kwarai wani ya ambaci wannan wani ya hudda wannan wannan kuma littafin da yake wajenka ko mazhabar da kake ciki sai kai hawa ma ka gane wanne ne yake cikin na bai ciki wallahu alam sai an-nisab maganar nisabi daga daidai menene zakka take kamawa ta kayan gona zuke muka ɗauka hatsin ne dawo ce tana nan babu babu wannan ko nan albani ya kawo magana masu kawo irin magana da yau a can ta magana kawo sauran kayan haja sauransu to zuna uwa ce babu zakka kan kaza na kayan ai talakawa ina magana zakka sauransu ai an tauye talaka haƙi sai albani ka ce to su masu kudin basu haƙi ya ce su masu dukiya basu haƙi cikin dukiyarsu ya ce lamarin addini ka tsaya inda Allah ya jika Allah shi ke wa hware haƙi na wani gawa inda baka wace baka shi da ƙwarar ka magana wani ba wani ba wani hira bane ba in za ka magana to aka ce kaza nan babu zaka a nan shi kuma shi ke da yawa a nan sauransu din nan kuma ya shiga wasu ƙwalluwa kowa ya kawo bakin ƙwalluwa shi a ta bugawa kuma a ta kawo wasu ƙwalluwa da kyau eh a ra'ayin na fahimta mutane Allah gafarta maka bata yanzu kenan muna magana yanzu dan ganin anan gaskiya Allahu alam haka dai anan irin jaya ana hudda zakka ta hatsi da dawa da gujiya da wake da sauransu in za a hudda zakka daga tiya nawa ko kilo nawa zakka take kamawa shi zai ga ma'ana kamar nan magana sabon kudi ko nan kuma nisabi na kayan gona يشترط يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث yace an sharda an sa sharadi wanda he da shi zakka za ta zama wajibi kan kayan gona ne kan ɗiyan itace ne an sa sharadi sai ta ga nisabin da za a ambata a wannan hadisi da za mu karanta ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya ruto haka imam muslim ya ruto da sauran asabu sunan su tirmizi abu dawud da nasa'i da su tirmizi nasa'i ibn maja wanda abu dawud ana abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laysa fi ma duna khams zawdin sadaqa zama mata laysa fi ma duna khams zawdin sadaqatun min al-ibl وليس فيما دون خمس عواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة abu sallallahu alaihi ke bada labari yana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi maduna khamsa zawjin sadaqa min ibil babu zakka shin sadaka a ƙasa da raƙumi biyar in ce azawd yani ko raƙumi namiji ko mace shin azawd azawd ko raƙumi ko namiji ko mace kenan kasa da raƙumi biyar babu sadaka walaisa fi matu da kamsa a waƙin sadaka haka ukiya ta zinariya ta dami da ribiyu babu zakka kasa da dami da ribiyu walaisa fi matu da kamsa a sukin sadaka babu sadaka kasa da ukiya biyar babu zakka kanta ukiya kasa da wuski kai kasa da wuski biyar mai wuski wuski guda sa'i 60 ne sai sattin sau biyar nawa ɗari uku shi sa aka kiyasin ya a ce idan hatsi ya kai tiya ɗari uku zaka ta kama alhali in muka ce sa'i ɗari uku sa'i bai kai tiya ba din mai auna ya auna din mai abin awo in je ka ya kuma ce a mu haka ba ba kayan abu ne ba abu ne lissayin muddin iya nan ka ɗauko duk muddin da kake so ka ɗora muddin da kake so akan dukkan abin awo idan ka auna za ka ga sa'i guda betiya guda duk da aka samu bambanci yan wajen maganin muddi don a yau duniya babu kiyasi wanda yake guda ittifaki kan muddi za ka ga a madina kan shi ga iri-iri kiyasi ne kwarai ke da wahalar gaske a yau illa a kwatanta ɗan kace hannu ne hannu iri-iri ne shi zai muddin yake samun saɓani sai kaga a madina muddin iri uku hudu balle ana to da haka shi sa ake da wahala to amma lisan da muka yi mun samu misalin muddi guda hudu kodin daban-daban muka ɗauki mafi girma to ko shi kaje muka auna bai kai tiya guda ba kenan eh shi sa wasu kita bangaren kilo kilo 640 ko da sai mai matsalar kilo da sai mai matsalar sai kilo duk wanda ya san abun kayan fata alimantar na abinci duka da yanda aka ciro yau satin da aka ciro aka aka sussuke da in ya wata ko wata biyu kowa san yawunin rage yake din da ya kara bushe ya kara bushewa yawuni kenan aka ta ake lissafin kilo ne akwai matsala amma lisan ta yadda kullum lisan mizir ne na ce lisan mizir ne ba lisan yauni ba ne ba in lisan yauni saba yake to amma sai lisan mizir suna cewa ta yadda rishi da arba'in a wannan daidai misali ne kenan da yanzu muna maganar shi kurin wuski aka ce wuski ɗari uku shi ne mace kawanta yanzu misali muka auna misalin da muka shi misalin hasashen tiya ɗari biyu da arba'in tiya ɗari biyu da arba'in kusan haka zai baka nisabi na zakka yanzu kenan anan ya kare maka maganar nisabi dai kenan sa'i 300 sa'i 300 ne kuran shikenan sai muke ta da tiyan ne tiya 240 misali masu kilo suna cewa kilo 640 wallahi wala don kiyasi ya ka abu sai yanzu ya ga maka kiyasi sai ce maka al-miqdarul wajib yanzu ka samu nisabi menene ya hau kanka kai miyu da zakka gashi an jabir an annabi sallallahu alaihi wasallam qala فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشور وانا رواية إمام مسلم يروتو هكا أبو داود هكا ابن ماجه jabir bin abdullahi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma saqatul anhar abinda korama gulbi ya ba shi ruwa kiran baban ruwa kabirin da kun korama take zawa irin masu kanal wanda ake hanya kurin ruwa in bude kurin ruwa zo cika in cika ya huce wal ghaib da ruwa na bulis na sama ruwan sama shine al ghaib akid hadiri kenan ruwan gilgiji a wayannan abin da aka samu za a ba da ushiri daya cikin goma na abin da aka samu wafi ma suke bi saniya saniya hasarci malarci ne ba hasarci ba wata rana abokan allah cikin abokan gumi rai wallah wata rana tana karatu yake tambaya da ya zo sa a ce saniya ce mai sunan saniya a gaibe sunan saniya ya ce nage ta ce nage da hularci ne ya ta wasan da hausa saniya ce saniya malarci ne aka buga aka buga aka rasa sunan saniya da hausa shi ta saniya asalin mai ake ga kiran saniya da larabci saniya an san bakar ba san bakar sun saniya bakar a larabci ko mai sa ake kiran saniya suna ya doke ta duka dabba da take ban ruwa duk da abin su sun yi da raƙumi raƙumin shahara ana kiran saniya dabbar da take jan ruwa daga rijiya take elawa zace elawa ba za a sa mata guga a jika a cikin rijiya mai tsawo ta ja ta bar ruwa ko take kewayawa da abin baruwan nan ita ce saniya ita saniya ba sunan dabba a ta sunan dabba wata ke shayar da ruwa wata ke bar ruwa shi ne aka ta nema ka sunan saniya da wasa sai saniya muli a nan saniya ma me da sunan ya bi da saniya mu ta muka ware muka ce mata saniya duk da sunan asalin larabci ne ya ce nan kenan abin da aka shayar da dabba mai ban ruwa kenan raƙumin ne saniya ce asal raƙumin shahara shi za a ba da nusufin ushur za a ba da nusufin ushur kenan misali za a ba da tiya guda a tiya goma to sai a ba da zakka in aka yi noman in aka yi wannan makace ban ruwa da dabba balle kuma da hannu tunda abin da aka yi ban ruwa da shi aka yi ban ruwa kenan ana rage maka ta musulunci shari'a musulunci take da sauki ana rage maka takali ana rage maka wahala an za ka ba da tiya misali tiya ɗari a tiya dubu yanzu tiya hamsin za ka ba da tun da kai maka wahala kai an diba wahalarka eh shi da musulunci kenan an diba wahalarka ya ka rage ma kai ma wahala ka ɗan rage wahala wa an ibn umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqata sama wal uyun aw kana athariyan al ushur وفيما سقي بالندح nisifil ushur tun da maganar guda ce lallafazin ne ka daban-daban wannan ruwa ya ta imam bukhari ya roto haka abu dauda qatar muzi haka sai haka ibn majah sai sunna araba sun roto bayan imam bukhari abdullahi ibn umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma saqatis sama'ul uyun abinda sama ta shayas ko ido ko aukana athariyan shibka da take shan ruwa ƙasa akwai wani misali kamar ruwa in ya ja ya shibka ya tauta a cita ba wani ruwa shi ne a tariyan mai jan ruwa da ƙasa za a bar ushiri tunda ba sha wahala ba fi masu ke binnata amma abin da aka sha da ban ruwa ban ruwa aka kenan ya sani ya ta yi mutum ya dai ban ruwa aka shi za a ba da nasafin ushir wannan yasa kenan ya tabbatar da cewa kenan ga abin da ake huddawa a kayan noma ko a kayan gona daya cikin goma kuma saɓanin da ake a karkara mu a nan wajen za a ce mutum in tiya ɗaya kai tiya biyu kai hudda shi kuma akwai nisabi da aka yi wanda ma nasin ya zo a kansu an yi nisayi yayin sun kai sa'i sattin kai wusuki sattin wusuki sattin ba mene a wuski biyar kai wuski biyar wuski biyar sa'i dari uku shi ne ta zuba kenan bahu shidda bahu shidda yanzu shan bahu shidda amma mai san kilo da kadan sai arba'in nan gazi haka nan kenan to wannan masa'alar da za mu shiga yanzu a nan an yi magana kasan musulunci rage wajibi yanzu magabata yanzu mun ji an rage wa wanda ya wahala da hannu to ina mu an zinan wanda zai sai taki ya dauko lebura a gona ya kashe miliyan ko miliyan biyu iyawa a samu dawa ko kayan gona na miliyan libir na kai abin da kashe bai samu to duwan magabata sun yi magana kan shi an yi magana kan takalif ɗauke takalif na aikin gona misali cikin sahabbai asa abdullahi bin umar abdullahi bin abbas duk sun samu sabanin wata mas'ala me ne abdullahi bin umar ke cewa idan ka ci bashi ka sai taki ka dauki ma'aikata yace idan an zo wajen kala in an girbe an kare an kare komai sai ci sai a zo a yi lissayin ka kashe jika 100 ko 150 ko 200 sai an ware kimar abin da ka kashe na taki da lebur da ka dauka sauran bayan wani misali tiya ta shiga ta yi ta yi nawa aka ware tiya ɗari ko tiya ɗari misali sauran tiya nawa ne sai a ga tiyan abin da ya saura shine in ya kai nisabi zakka ta hauka in bai kai ba ba ta hauka ba kenan ba a hudu zakka cikin sauran haka bayan da abdullahi bin umar shi abdullahi bin abbas kan haka amma ƙari shi ibn umar iya ga cewa hatta lokacin da kana noma ta abinci an sai abinci an je an ci an kai yara an kai marema hatta abincin mataki kaɗai ba ba kudin lebura a hatta abincin da aka ci a cikin lokacin aikin noma shi ya noma iya ga cewa za a hudda abdullahi bin abbas ya ce a shi sai shi sai in bashin kudin da aka shi akan kayan gunan ne dai in wa almuhimmi dai mai magana kirin magabata kwarai sun ɗauke takalif sun ɗauke wahala yauni ga wanda ko yan wahidi kamar da shi wannan cikin littafin sai fi suna na abu kamal na abu malik sai fi suna ya ce gaskiyar magana dai ka maganin gaba daya ya ce magana mai sauki ta dace da sauki shari'a musulunci ra'ayin hudda dukkan takalif ta kowa san magana lamarin gona mutum zai kashe kudi ma yawa ta asara shi kuma musulunci bai dawa ma diya ce da aka ce magana ra'ayi wanda aka yi a hudda a hudda abin da aka kashe na kayan gona abin da ce misali kayan sa'i dubu misali ka kashe kudin da kashe abin da kashe akalla ka kashe misali abin da zai kai wajen sa'i misali 500 ko dubu daya ko kusan dubun ma kina ce ba a hudda ma zaka ba ka hudda kudi a cikin naka sai in an yi lissahi abin da ka kashe an hudda abin da ya saura shine za a yi lissafin zakka bayan duk bayanai da ya cikin sai fika sunna ya ce wani ce magana maki kari kuma ta daidai da rubin shara ta musulunci ba ɗora mutum abin da mana ba mai tara kaka haka nan gaskiya kenan a noman zamani kenan wannan masu noma suna ji masu ɗaukan tantan aje a murje gona a yi wane ne kenan a wannan magana ita kuma ga magana ce mai kari wai muna mutum mun doka mun sassabta ne kan mu komo akwai zakala ko a cikin su ko cikin hatsin da dawa ba wasu musa gama babu kawai a cikin ta ko musa gama duka babu a cikin bayan da muka a baya su musa gama duka babu zakka a cikin wannan ababen to nan mun doka akwai zakka a cikin hatsi a cikin dawa a cikin wane ne kenan ga sauki na biyu kaga dai an ƙara sauki amma da ka bada an ƙara ma sauki in ma ka hauta zakal to ga wani sauki da ya zo kuma duka abu ne a cikin musulunci kuma iya daga cikin bayan magana fiƙi kayan magana fiƙi iya daga cikin sahabbai wannan abin kuma ya tabbata daga wannan sahabbai abdullahi bin umar abdullahi bin abbas allah gafarta mu yanzu wannan shine kenan abin da zai magana akan miqdar wajib yanzu kenan mutum zai hudu da sayan zakka in ya zo sai lissayin diya da ya kashe gane ka rubuta kudin yan barema kudin da suka ci da waye a kare ƙarshen shekara ya ka zo ka yi lissayi kuma ka ga tiya ka samu kuma ta yi nawa ya a ware kuma ta kwanda gaba da zakka wallan alam sai shi ne kuma ca daga cin wai ƙara hujja kan abun diba yanda aka samun zubici wai yanda aka rage hatta wajen aikin da aka yi wannan kaga zarin nasu ne ko ya rage wa mai ban ruwa da wanda ya sha ruwa na bulus shi wannan ya bada misali tiya daya wannan ya bada zakka wannan ya bada tiya misali 100 wannan ya bada tiya 50 kaga dai ai an jiba wahala da suka yi kun balle wahala ta dukiya sai khasun nakhil wal a'nab a yin hasashe shi al khars ko ta kirdado hasashe shi ne kurin a zo a yi hasashe mai hasashe za a zo a ji misali gonar dabino ko inabi sai zo ya diba ce wannan akwai ƙwararru su ƙware sai ce wannan gona domin mai matsala lokacin da kan sami bayani a satin da ya gabata a halifofi annabi iya raye haka halifa ake wannan gaba daya suna hudda zakka ko suna amsar zakka a wajen mutane akan dukiya zahira mai dukiya zahira abinda yake kayan gona dabbobi amma kudi dinare azurwa su a zamaninsu ba a hudda ba a zuwa a ce kawo dinare nawa ka mallaka azurwa nawa gare ka manzala yana raye sahabbai suna raye na halibofin ba sa tambaya kowa abinda yake dukiya ta boye sai imanin mutum abinda ya hudu ya bada kura abin da sa'i yake malaman halifofi suke yi suna tura wakilai su ta yi garake su ta yi garake ta garka a ta kuma garke yau mai jami'in garke kun san dai garka ta ce jami'in da garake ko to mai jami'in garke na dabobi garkuna kaji hausa ko shi da musan garake jami'in garka shi kuma garke na dabobi to garakuna mace da garakuna mami da hasa sun gyara masu ilimin hasa sun gyara kenan suna tura mutane zuwa garake na dabbobi da garake na kayan gona in aka je sai a diba gonawa ne ko garkawa ne to dabino ba sai an girme ba don tun da wuri ake zo a lissayi sai a diba wannan ko da daga shi yanana yanana amma bai bushe ba kusan aka ce a tamar dabino ne ana kai shi a rutab a rutab dabino mace maga maga to mu anan maga bata kuma dabino shi zai matsala mu anan shi ne kullum mace a rutab danyen dabino kayan ya bushe wannan fasara ta sa wasu mun suka ga kurakurai wajen ba da labarin iftar sa'im ya ce kai buda da kayan legume wancan rutan sai danye ya ce kayan danye ba ka ke ne ba ba danye ba kayan legume ne ba akwai kayan danye daban kayan wannan rutab ana ne dabino ɗanyi akwai wani mai cewa wannan kayan ganye daban kayan legim albukulu ko sauransu ne rafawaki hadarwat dukkan ake su kayan gona hadarwat kenan a rutab dabino ɗanyi iya sama ƙoshi he ƙwararre zo ya ce gona gona wanda dabino in ya boshi zai kai dabino za'i kaza haka ne alkhars alkhars kenan a yi hasashe a ce wannan gona ta kai dabino an girbe ya bushe zai kai kasa inabi ne hata kasa inabi shi ne rezan shi inabi iya ɗanyi shi ne inabi zabib ya bushe to ya mutum zai kwararren yanzu a cikin gona sai dibe gwarkaka ya ce wannan garka ta wani wannan garka wannan inabin in ya bushe zai sa'i kaza ya rubuta ya lissa shi kenan gona wane akwai sa'i kaza ta wane akwai sa'i kaza haka da suke shi ne alkhars kenan hasashe mace kirdado a yi a ba da hasashe kenan alkharsun na kilo al'anab yin hasashe na dabino da inabi sai ya ce an abi humaid as-sa'idi qala غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة حديقة لها إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها أحسي أحسي ما أخرج منها فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء كم جاء حديقتك قالت عشرة أوسط خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم kenan abin da yake ruwaya takaice abin ina ne shigo abin mai da ke cewa mun je yaƙi tare da manzana sallallahu alaihi wasallam yaƙin tabuk a hanya tahiyar tabuk فلما جاء واد القرى ده يزو نوري من سنة واد القرى إذا مرأت في حديقة الله هي قوة مجي أتكن غركتا sai annabi ya ce mata ya ce masahabai ikhrusu mana garkata ayi ku yi hasashe ku yi kire ku ga mana ku ga nan za ta bada amma wani ayi a gani ku yi da sai hasashe to annabi annabi sai zama da kanshi ta yi annabi sai ya hasashen ya ce wannan gona ta ke ta yi wuski goma aka wuce aka ta yi tabuk hecha mata bayan ya yi kirdadan za ta wuce goma hecha mata al'asi ma kharuj min ha ki ki lissawa abin da kudu a gakaki in ta kai mu dawo in da ka ta yaji mata buka hanya ma kwana a can ma a zama kwana 20 ya aure guda ma bayan tsawon tahiyar kuma a can ma hijja kwana 20 a zamani aure guda kai ma motsa kenan an kwan biyu tahiyar da ya zuwa dawowa ya ce mata ta yi lissayin abin da ya huto asi ma kuru jimina ki yi lissayin abin da ya huto da cingarkaki nan ya takaita maka maganar fallon ma ata wadul kura da wajen dawowa da ya zo wannan wadul kura ya komo kan wurin sai ce ma wannan mata da suke na an dawo mun wuce mun miki lissayin gonaki ya ce mata kam ja hadikatuki garkaki da kika auna nawa ta yi ta ce wusuki goma yana manzo Allah ya lissafa ya nan makar yana yana yana yana yana yin hasashe eh ya ce wuta wusuki goma daidai kenan ana yi da nan ma kenan na kenan manzo Allah ma yayi yayi hasashen abin da yake na dabino kuma hasashen ya zo daidai kenan shi ma ya kware wajen wannan sallallahu alaihi wasallam ai da a ba mutum dama shi ke mun kai kaje kai kanka kuma ko ku girbe mun zo mini sai gona kai musan kaza ne ko an baka dama kuma ya lokacin da ka girba a hankali ka gyara kanka za za tsaya kanka ya kawo yau ka hudo ice goma ka hudo kaza kaga akwai aiki amma kun da ainihin sai gona kaza ci kun ka ba mu kudi shikenan gaban zaka bada zaka bada wala islamiyya sai ya kawo ruwaya wadda alman cikin ruwar galili ya tabbatar da ita haka cikin sunan abi daud wa ana aisha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يجيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود فيأخذونه بذلك الخرس أو يدفعونه إليهم بذلك الخرس لكي يفسد الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق لدى أسلام قال كان با كان زكاة بني بأسلام أبو عائشة تكي تشارد تكي تشارد manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance masu abdullahi bin rawa iya aiki abdullahi bin rawa fayakhurusun nakal sai je diba garka sanar salama lokacin da ta khaibar an raba garaki da yahudawan haibar don ganin isu 'yan gari ne kuma sun saba wajen iya aikin garka sai manzan Allah ya bar abin bayan duk araba sahabbai shi ma'anan da wani farar nashi daban to sai an an zo da farko sai an he a ce misali su ga nasa na aiki kuma ga saura na sahabi ne na mai gona ne misali to ai kaga anan aiki biyu ne akwai maganar su nasu haƙƙin yahudawa kuma akwai kai anan akwai zakka shi zakka mun da magana zakkaci su su dauki nasu kuma musulmi su ware nasu kuma a ciki akwai zakka a ciki to anan abdullahi bin wake yake zuwa fa yakhrusu an-nakhl hina yatib lokacin da dabino yana na kenan ka haya gefe qabl an yukal min ka haya warici suma yukhayru yahud ya'khuzunahu bidhalika al-khas sai ba yahuda zabi kuna so to ayi da sai gashi in kuna so ku bari ya bushe ma ko ku sai yanzu dai ga abin da muka gani ga abin da gonakan ku zasu aw da fa'unahu ilayhim bidhalika al-khas kenan in ma ku bada bayan ba ma'ana ku yi da sai bayan ya bushe uku ake misali na baku na wannan da muku na hasashe na baku zai kaza kuna zabi da kai yusuf zakat qabla an tukal simar wa tafar kenan dan ayi lisan zakka kayan a fara ci a fara rabawa a fara kenan sai ayi lisan zakka na wata ciki a shine wata ran abdullahi bin rawa ya je wajen huda annabi ya tura shi amso haƙi nasu sai suka tanta ma abdullahi bin rawa ya yi dan ayi afar su dan bashi cin hanci ya rage musu misali za su dauki sai ba su ɗari misali ko ku rage musu abin za diya ta bada ya ce musu duk duniya ba wanda nake ki ba wanda nake so kamar hamsa sana duk duniya ba wanda nake ki kamar ku duk duniya ba nake ki kamar ku amma ce duk sanda nake wa muhammad inda nake muku bai halitta in rage ko da kaɗan kan lissafin da ke gaskiya ne a kan kaba wani abu daban na duniya suka zalle da haka sama ƙasa ta tsaya mana sun zan adalci ya ce amma ba magana magana ba ba ne ba ce ba magana ya ce soyayya ta da ku kina da ku bai samu zalunci rage karan ba wani ba shi ba har ku bane rage takaice dai shi ne kenan aikin da ke zuwa yayi ne men kiran men almuhim kin annabi yana turawa a je a yi hasashe na garaki ya tabbata a shari'a sai yanzu da kenan a takaice mun kare magana magana zakaci akwai ta annakadai na kudi biyu da magana kayan gona da itace yanzu magana ta kare mace da yawan mulki kullum abinda yake nassin karara mun ambata a nan sallallahu ya ambaci zakka akan abu hudu wanda aike da yawa mu'az bin jabal da abu musa ash'ar yaman ya ce kasa amshi zakka sai akan abu hudu sai jero alkama sha'ir dabino zabib wannan hudun wasu daga cikin magabata sun tsaya kan ba wata zakka da za a hudda kayan gona sai wannan abun hudu wanda manzon Allah ya ambata daga cikin magabatan su hassan basari irin su mamu shaukani su ibn hassan a nan yanzu su albani da suna kan wannan magana abinda nasu ya ambata su kadai za a huda mazaka da dama cikin malamai bale malamai mazhaba suna kan a'a dukkan abin da yake na abinci ne za a zai zamanto abinci kuma a je shekara wasu ce ba sai abinci ba duk abin da za a je na kayan gona inda ya shekara ya bushe shekara to shi a nan suka samu saɓani kan me za a huddawar bayan magana irin su abinci irin matsala irin su kamar misali su rogo ko su tattasai su tumatum tun da da in kace da bai bushewa to an samu iya bushewa an ajiye kuma shekara shi ma akwai zakka a ciki wasu suka ce akwai zakka cikin mazahib wasu suka ce babu duk da muna da malaki mai yawa abin da shahara kun kayan kayan abinci na ake hudda mazakka wannan dai kenan dai jigon dai mu sani abu hudu ne kuma saura kiyasi ne a kansu wallawa ala sai yanzu kuma mun kare bayani kan abin da ake huddawal sa'i mana wusuki biyar sa'i ɗari uku shi ne ake cewa ta ɗari uku amma mun ce bai kai ta ɗari uku ba a misalin yanzu tiya ɗari biyu da arba'in mata kai bayan tiya ɗari biyu da arba'in wajen masu lissafin kilo su ce kilo ɗari shida da arba'in din da kan wannan kiyasi ne kuma bayan bayani da muka yi na maganar lissahin da zaka hudda na wajibi bayan magana zai samu ƙarfin abin dogara sai bayan ka hudda takalif yauni da ka ɗauka na gona na yan barema da kuɗin taki da wane ne da kuɗin tantan da kuɗin da aka kare saura abin da yake in zakka ta kama zaka ba da zakka shine dai akan haka dai muka yi bayanin mu wallahu a'lam yanzu sai zakka yace salisan mawashi sai magana zakka ta dabbobi almawashi thalathatu ajnas dabbobi da ake maganar zakka kansu jinsi uku ne al'ibil albakar alghana raƙumi sanu shanu wace ta maki ta ka alganam alganam bai ɗaukan timkiya ko akuya ko rago ko da akuya an ga ce ganam duka wannan dabbobi masu karamin kowato timkiya tana ciki akuya na ciki rago na ciki dan akuya na ciki idan gaga an kama nasi an ce ma zabaha ganaman ko ja abin ganam ba bakar uzunin ka yanke ka ce rago ne ko timkiya ko kaza sai in ka samu wata karina a wani wuri daban ya ka lalamo ka nemo tarihi da aka ce ya ka ganam ko aka ce bayan ganam haka wannan aka ce wannan shatun a shatun shi ma bai ɗaukar ɗaya cikin wannan hudun an aka ce shatun aka ce ganam wani bai iya yankewa ce timkiya ce ko rago ko akuya ko akuya sai inda wata karina daban ka samu a wani wuri a wani da aka ce ganam ne ya yanka shatun a an samu akuya ce yanka eh ko kan Allah kan kan gina gina magana kan Allah ina ga maka abin da ke hakika wannan kam kami ana ga maka aka ce ganam aka ce shatun ganam iya daukan akuya iya daukan timkiya iya daukan rago aka ce shatun haka amma aka ce ma'az akuya taisun dan akuya dan timkiya kama shi rago uku shi ne magana eh aka ce alkaban shi ne an kama sunan rago zaba kabashan zaba taisun zaba ma'az da wannan ya yanka rago ya akuya kenan an wadi an ba kama ma'az ba ba kama sunan taisun ba ba kama sunan kabashin ba ko da'an baka iya cewa ai inda aka ce shatun aka ce ghanam iya ɗauka kina abu ne kalma ce mai ɗaukan duka ghanam tana ɗaukan duka wani jinsin haka shatun iya ɗaukan duka wani ghanam an gane ko ina hata a gane kyau shatun kalma ce mai ɗaukan duka wannan hudun shatun baka iya filisi zai ka ce kaza ne sai da wani dalili daban aka ce shatun duka dabbobi ƙanana iya ɗauka shatun aka ce ghanam duka dabbobi ƙanana gaba ɗaya amma su a ware ya ce ya ce ma'az akuya ta yasu ɗan akuya da'an a ce timkiya a ce wannan kabashi rago an gane ku don haka masa'ala da ake a yau magana suna da ake ce zaba shatin ko da kaza shatai ne ya ce rago bi wace rago ne wace mai rago kada mace annabi annabi ya ce likul gulam shatin ko shatai ne gulam shatai ne wace mai rago ne annabi kun ta shatin shatai ne ya ce shatin da ya ce ya dace da damaka iyaye wani bada kudin rago ina kudin yana kuya manya guda biyu hinan kama dana eh dan kuya na mallaka guda biyu manya da kirki hinan kan ba wani abu sunna na yi daidai na yi na a ina ina ina da akuya bar mana akuya ina da akuyoyi guda biyu ba su kyau in namiji ne hinan ka biyu mata ce akuya guda hinan ka akuya daya ta yi ko da akuya daya duk ba wani halakar musulunci ba ya ce ya yago ba mutane su ɗaukar sikun dole ya rago eh ba ya rago ba duk da rago ya yi ya matsayi ya tsaki ma amma babu da abin da kamar da shi da annashi da manzon Allah ya ce shatun haka man haka lamarin layya ta yi shatun kurin ka yanka kurin zai ga ka hana su ka wani yanka dan akuya wani yanka akuya akuya kanka bani yanzu inda za a anguwa ya ce wani akuya kanka mai kanka mai akuya har zuwa abin tsegumi duk wani muku fasara ce da sa muku an mutan fasara mutane kun sai yanka rago ba dama ce eh da wanda ya rago shi gare shi dan akuya duk ɗaya ne duk suna akai ba wani ba wani matsala kenan muna magana nau'in dabbobi ka ci ajiyar makaji ko yanzu ke nan akuya daban masu ci akuya sai yanzu ke nan ya yi magana nau'in dabbobi guda uku wanda zakka take hawansu da raƙumi da raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi sai gosu ce masu ƙaramin sau masu ƙananan taku shi dai mun ce gida dukkan dabbobi kanana na timkiya akuya dan akuya timkiya rago akuya dan akuya to yanzu wannan uku sai muhara da zakatul ibil zakar raƙumi ka kuma ce sati da ya gabata mun yi magana fi kulli sa'imatin kaza mun yi sa'ima na makusa musulunci ya sauki annabi da ya magana zakata dabbobi na mace ya sa'ima mai sa'ima dabba mai cin ciyawa ta bilis mai zuwa kiwo ita ce ake ce ita anan kwata-kwata ma malamai na cewa a wadda kake kiwo na gida ba kama zakal gaba daya kana saniya kana da saniya hamsin ɗari a gida kana kiwon su ka kawo harawa ka kawo gujiya ka kawo dusa zaka ba ta haka malam annabi sa'ima ce eh ka saki musulunci me yasa ka dauke mai zakka saboda wahala ma tashe shi amma duk wanda ya san yanzu kiwo a gari kiwo a gida in zai san abin da ba za ta ci a cikin zakka abin asara ce ma yo kiwon kanshi ma kun da dace kuɗi ne kiwon gida kiwon kanshi an za a lissayi ne baka ci riba ma ta kawai zakka to da musulunci dama akwai magana ce aka sa'ima dabba mai cin ciyawa ta bilis to malamai na magana to shin yakan yi tana cin ciyawa ta bilis tana cin ta daji zaɗi ba wace ta yawa ta cin yawan lokaci ta haicin in ta haicin ta daji kenan tana cikin sa'in an kuma mahi yawa a gida a wata misali a shekara guda wata takwas ko bakwai tana cin abinci a gida ta gida ce wata bakwai take cin daji kenan tana cikin layin daji za a yaki da mahi yawa na abin da take cin rayuwa da shi kaduna ya cikin ya kacca sauki da musulunci addini ne kwarai wanda babu kwamici na kan wani gurin kai sama kanka ka duk wanda masu dukiyar ne amma ka dauke musu wahala cikin yanzu kai ka ce yo aka hana su wannan su zamu zakka ina zamu samu kudin zamu samu kanka ne ba kanka bane ko an zace ayo za a ce yanzu mu wannan ka iya da wata sanya dari a gida a ce ba zakka to baka muka diba wahala da yake saka diba wahala da yake kullun ya garki ya kai da sa ya kai harawa ya kai gujiya ya kai kaza sun ci wannan ya shi shine wahalar shi can kalmar kai ba nan naka daban kenan wannan shi ne magana kenan yanzu kenan za mu magana dabbobi kenan dabbobi da za mu yi magana a kansu a riƙe dabba wadda take zuwa kiwo ta ciyo ciyawa ta birsu ba ta sai ba e kurin kiwo ake rakata ko a wurin daman cikin gona ne ko cikin daji ɗin masu yawo a cikin daji wannan su ake maganar zaka a kansu kuma su ma shi za mu ji yanzu nisabin kowanne a ciki ina ga idan muka fara ma an sama magana da sabon raƙumi lokacin na wuce minti minti uku ba kenan illa kurin za mu tsaya a daidai ɗan Allah su ba ya ƙaddar haɗo mu a sati mai zuwa kenan sai mu dasa bayaninmu kan nisabin zakar raƙumi daga ina ake hudda zakka a cikin raƙumi insha Allah wannan shine darasinmu na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته